أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الهاتم عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين قدره ومقداره العظيم assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah na mu ci gaba da karatun baharul muhit shafi na nawa za a tashi 62 to ina a 62 to to bismillahir rahmanir rahim wa nunu jam'in lil inafi shiddida wa aliful ligaibil unsa bada min ba'di ha'in za'idan alal asah ta qawyatan lil hawa lil farqi wara وقيل مجموعه مر نير والهص وقد عنهم شهير كالواو في المال فتكفر ما لا أمر نوم رارئ ما أما والهاء مرموم عن الكسر كسري أو ياه ما لم يتصل بمرمر وقل وقل حيث ساكن قد فصلا ولغة الحجاز رم مسجلا والأفصح تلاسه أما سكن لو غير لين فيك فيه أنه أن وبعد ذي تهرك إجماعا ألبسه الرم ألبسه الرم به الشباء وهي الرمير أو مع الواو يكل إسكانها وفي لربه نكل إن أزف الساكن فالإشباء والرد أو إسكانها يزاء وكسرها تسنية وجمع كمفرد في الكاف عيرا مرئي وكسر ميم الهاء معه أيسر ورم أصل والسكون يوسر ورمها قبل السكون أثر وقبل رده السكون أشهر وكسرها من قبل ساكن وإن لم تكسر, تكسر الهاء بقلة يئن يعود في جمع ذكور سلما واو كتكسير وتا في ذا نما والواو في اسم الجمع أو كالمنفرد مورئها النون تشاكلا يرد ورمير ما سني والإناث أن أفعل منك غيره والفرد أن to wa wa nunu jam'in nunun jam'i lil inasi na mata shiddida yana zuwa da shadda sai a ce matsalan rarrabtunna rarrabtunna kun yi duka inda yake nunin ya zo a matsayin fa'ili ko rarraba kunna ya doke ku rarraba kunna ko rarraba wanna ya doke su ko marrabi kunna ya huce da ku ko marrabi hinna ya huce da su shi yasa na dinnan dai mai shadda yakan zo lamiri na mata daidai wanda suke muhaɗabai ne ko wanda suke ga'ibai yakan zo lamiri na mata daidai muhaɗabai ne ko wanda suke ga'ibai to yana zuwa da shadda wa alifin alifi bada ya bayyana liga ibil unsa ga mace wadda ba ta nan min ba da a'i bayan ha'i za'ida wanda wannan alifin ƙari ne alal asa shi alifin nan ƙari ne ha'in shi ne ainihin lamirin a zancen da yake ya fi inganci kamar misali raraba ha raraba ha ya doke ta raraba ha ya doke ta to ta ƙauyatan lilha yana zuwa ne don ƙarfafa ha'in walil farkiwara yana zuwa don bambancewa tsakanin namiji da mace tunda namiji ne za a ce rarraba hu mace to sai a ce rarraba ha a ƙara a refe ko marrabi ha inda namiji ne za a ce marrabihi wakila wasu malaman suka ce majmu'uhu marramiro da ha'ir ha babban nan da alifin su ne lamirin haɗin kalma ɗaya ce a wani ƙaunin wanda shi ne lamirin wanda shi ne a lamirin walhasfu waƙafin an hunwu shahiru a shafe wannan alifin halin waƙafi abu ne wanda yake ya yi shuhura daga larabawa ana shafewa sau da yawa kamar faɗinsu wal karamati zati akramakumullahu bih bih ko kuma faɗin wani da ya ce wani hanahatu nafsi ba da ma kiftu af'alu inda zai ce af'aluha sai ya shafe ko can wal karamatu zati wal karamati zati akramakumullahu bih ana nufin biha biha wato aka shafe alifin kalwawi filmari kamar yadda ake akan shafe wawun a wanda yake mari fi'ili mari fatakacin ramma in ya so sai ya zamo ramma ta wadatar a irin wannan wajen sai ya zamo a wadatu da lamma kamar kamar falau annan aɗibba kanu hali kanu inda zai ce kanu sai shafe wawu sai ya wadata da rammar ya ce kanu hali kanu hali la amri banda a fi'ili amri au murari ko fi'ili wanda yake murari to a wannan ba a shafewa ma amma wannan shafewar bai gama ba ba a shafewa a fili amri sai dai a mari ba a ce irib a shafe hudin dole sai an kawo ko iribuhum ba a cewa iribu sai dai hum haka nan wato a fi'ili murari yaribuhum dole a bayyana walha'u ha'in nan wa'a ha'in nan marmurin a ne masa ramma za a ce ra'aituhu hu hu da ramma an yi kasar kisiri idan ko bayan kasara ne sai a masa kasara kamar marartu bihi au yahu ko zo bayan ya shi ma sai a masa kasara kamar fihi fihi hudan malamin tafsir bi murmari matukar bai sadu da murmari ba matukar bai samu da abin da yake a lamiri ba to a sannan sai a yi masa ramma kamar yudi humuhu yudi humuhu yudi humuhu yana bashi su waƙalla a ce za a yi kasara kaɗan ne haisu sakinun ƙarfasala in ya zama akwai mai sukuni da ya afku kafin shi to a sa a yi kasarar kaɗan ne kamar da ahalihim kusu ko ko ya zama akwai ya kamar waman na'ufa فمن أوفى بما آهد عليه الله هذا أقول قراءة عليه الله وما أنسانيه فأقول قراءة ما أنسانيه ولغة الحجاز لغة العربة الحجاز دي رم رم سكي مثل بسوا وتاشي سوسستي ومن أوفى بما آهد عليه الله وما أنسانيه إلا الشيطان wal absahu tilasu amma sakan irin wannan ha'in lamirin ga'ibi to abin da ya fi fasaha ka a tashi idan zama bayan saki ne sai a ce fihi amma ba fihi ba ba fihi ba laugarali ne ko da ba lini ba ne kamar anhu ba a ce anhu ba fi ka fihi anhu an itilasin yana bijira a fihi ba a ce fihi ba ko anhu ba anhu ba wa ba da zita ruki ya zama ko ya zo bayan mai wasali al'afsau abinda ya fi fasaha an rabu bihi a masa ramma ishi ba a ta ja kama a ce rarraba hu ijma'a daga mu dukkan larabawa wannan shi ya fi fasaha amma yana daga wanda bai fasaha ba fadin mawaƙi da yake lahu zajalun ka'annahu sautu hadi lahu zajalun ka'annahu sautu hadi bai ce ka'annahu ba haƙƙin sai ce abin da ya fasaha irin nan ya ce ka'annahu sautu hadi ba ya ce ka'annahu ba wahayar da miru ha'in ita kadai ce lamiri ita kadai gurin mafi yawan malamai wawun yana zuwa ne don ishbahi ƙari ne kawai don ƙarfin masali ya sa zalim za ka yi li'irabin rarrabtuhu sai ka ce ha'u wal ha'u ramirun mabniyun ala rammi tunda iyakarsa kenan fi mahalli nasbin maf'ulun maf'ulun bihim aw ma alwawi ko ku a tare da wawun shi yasa a bisa wannan kaurin zaka ilirabi rarabtuhu sai ka ce wal ha'u damirun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in an fi mahalli nasbi fi mahalli nasbi an gane bambancin yaqil iskanu ha ha inna ai mata sukuni kadan ne ai ai mata sukuni kadan ne kamar kira wanda suka karanta innal innal insana li rabbih lakanut innal insana li rabbih lakanu wafi lirabbihi nukil shi ne yace an ciro irin wannan a cikin faɗin ubangiji lirabbihi lakanu na cikin suratul adiya in huzifa sakinu in an shafe sakinin fal ishba'u to wato aka shafe sakinin to sannan wato in kafin hayin akwai sakini ya zama an shafe saboda wani aliri kamar jazba ko wakafi فالإشباء تو أي إشباء يا هلتا والرد كو كيشير أو إسكانها كو أي متى سكوني شيسا سيزبو أكوي فسكا أكو كينا كو أكوي فسكا أكو كينا أسنة يزاء أن يأتي wannan fusakun guda uku a ciki yana zuwa da haka kamar misali yuwaddihi yuwaddihi ilaika to akwai kira'ar yuwaddihi ilaika an yi ishba'i kenan akwai kuma kira'ar yuwaddihi ilaika an yi ihtilasi kenan akwai kuma kira'ar yuwaddihi ilaika an yi iskani kenan to duk wani kira'o'in guda uku akwai ko misali a faɗin ubangiji a tabaraka wa ta'ala wato fa'alƙihi ilaihim akwai kira fa'alƙihi ilaihim cikin suratun namli kenan ko akwai kira fa'alƙihi ilaihim an yi ihtilasi kenan akwai kira fa'alƙihi ilaihim an yi sukuni kenan to da yaro wannan yana halatta an shafe sakin ne alƙi ne da asali ko alƙi amma abin da sa aka yi saboda bina'i tunda fi'ili amri an ya ana gina shi ne a nan bisa shafe harafin illa ba ka zuru ha tasliyatin yin kasarin ga ha wadda ha'i wadda take nuna tasniya wa jam'i ko jam'i ka mufrade kamar yadda yake ne a mufrade yadda ake mata kasara a mufrade to a jam'in ma za a yi mata kasara wato ya halatta a masa kasara a tasiriyar ko a jami'i a wajen wanda ba mutanen hijaz ba ba larabawan hijaz ba a wajen su larabawan hijaz tsare masa ramma ne sai a mata ramma kadai kamar yadda yake a mufradin filkafi ayran mar'i wannan hukunci abin kulawa ne da shi a kafin tasniya ko na jami'i a ce bikuma ko bikum ko bikim ko bikuma a wajen wasu larabawan amma larabawan hijaz su dole biku ma suke cewa ko biku biku biku a kamar yadda wannan a tasiha in tasiliya za su ce bihima a bihuma za suke cewa haka nan bihum ba bihim ba wa kasur mimin ha'i a yi kasara ga mimin ha'in ma'ahu ya zamo ya zo da kasara a yi sau ya fi sauƙi ya fi yawan zuwa a cikin zancen larabawa wato wato shi a nan shi abdullahi ya bar yanda suyuɗi ya faɗa da shi suyuɗi cewa ya haka ɗin shi ne kiyasi amma shi sai ya biyar da tafsil ya faɗa ko yadda sharhin tafsil da mamini ya faɗa da ya ce abin da ya kamata da ya ce haka ɗin shi ya fi zamowa kiyasi ya ce akwai magana abin da ya kamata ya ce ya ce ya fi sauƙi domin abin da ya fi kiyasin a nan wato airamma domin shi ne asalin wasalin wawun jami shi ne asali a cikin yasun wato a cikin wawun jami shi yasa shi ya ce a yi saru bai ce ba a ƙayarsu ba domin in kiyasin ne za a bi to ba kasara za a ce ba sai a ce ramma warranmu asulun amma ramma ita ce asali wasu kunu yusaru an ruwaito ma kuma cewa ana yin sukuni a wato gamimin da yake ya zo bayan ha'in a ce wa ko bihim a ce bihimu ko bihimi wato an yi kasara kenan an yi kasara kenan wa ramuha a ce za a yi mata ramma qabla sukuni idan ya zama ta zo kafin sukuni a ce za a yi mata ramma in ya zama ta zo kafin sukuni a zaharu haka ɗin shi ya fi fitowa fili ya zama sakini ne ya zo bayanta ke sa mafi yawan makaranta suka karanta wata kadda'at bihimul asbabu amma akwai kira'a bihimil asbabu bihimil asbabu amma tunda yake ta zo bayan wato kafin sake ne to a mata rama ce bihimul ya fi bayyana wa qabla raddihi idan ko kafin sake ne ne askun asharu askuni shi ya fi bayyana a idan ya zama ta zo kafin mutu harrike to wannan a sannan ai wasali wato ai sukuni game mai shi ya fewa kamar man yuwallihim yawma izin duburahu yuwallihim da sukuni akan neman yuwallihim ba a ce yuwallihim ko yuwallihimi ba wa kasuruha mimin nan ane mata kasara min ƙabli sakini idan zama ta zo kafin sakini akan mata kasara ita mimin in ya zama ta zo kafin sakini to kamar wahumil muluku ko min himul kukamu wai lam tufsaril ha'u idan ba a yi waha'in kasra ba bikin latin to yana zuwa kaɗan a ce wato aiwa mimin aiwa mimin ramma kamar rashi wamin humul hukam wanda suka ruwaito shi wamin humul hukam ya odu fijan izikurin salima wawo wawi yana dawowa a jam'ul muzakkar salim kamar azaiduna haraju ba dama a ce azaiduna harajat a ce za a yi tawulin zaiduna din da cewa jama'at ta takasiri kamar jam'i na takasiri sai a ce arrijalu haraju ba za a ce arrijalu harajat ba wata fi zanama amma irin wannan inda ya zama jam'in taksiri ne to akan sa ta a ce arrijalu harajat arrijalu harajat wanda yana daga reshi na qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa izar rusulu uqitat ba a ce uqitu ba aka ce uqitat saboda rusulu jam'i ne na taksiri wal wawu tisbil jam'i wawu yakan zo a cikin sunan jam'i a ce alqawmu ja'u ko arhadu haraju ko an rakabu safaru tunda da ƙaumu da rahadu da rakabu duk suna ne da jam'i ba jam'i ne ba au kamun farid ta yi amfani da shi kamar mufradi a ce alƙawmu ja'a alƙawmu ja'a ko an rahadu haraja ko an rakabu safara mawru a hal nunu tasha kala a wani wakacin nuni yakan zo a wajen in a sa nuni na tanisi misali kamar na hadisin manzo Allahumma rabbas samawati wa ma azlalna washayadini wa ma arlanna a muka a ce washayadini wa ma arallo aka ce wa ma arlanna ta sha kulan yare yana zuwa ne haka dan kama don ya yi kama da mata shi yasa akan kawo masa irin wannan ta sha kular yare ramiru masuniya ramirin tasniya wal ina ko jam'in mata an af'alamin daga af'alamin ka gairihi yakan zo kamar waninsa kamar a ce huma ahsanur rajulaini ko ajmalu huma ko ahsanun nisa'i ko ajmalu hunna walfardu an wani lokacin akan kawo lamir ɗin wanda yake na mufradi na mufradi shazan wanda haka ɗin ya fita daga tsari da sibawai a wajen malam sibawai labni maliki ba dan malik ba shi yace ba shazi ba ne kamar misali faɗin mawaƙi da yace wa mayyatu a hasanu saƙalaini jida to wa salifatan wa ahsanuhu bai ce ahsanuhuma ba wa ahsanuhu kazala irin wannan wajen siba waihi da yace wa ahsanuhu siba waihi yace shazi ne amma dan malik yace a kiyasi ne wata'u wal ha ahsanul masaliki a wato asata asata haka din tsari ne kamar misali a ce hairu nisa'in rakibatil ibila ko kuma a iya sa ha'i a iya sa ha'i a irin wannan kamar misali wa'ar ahu ala zaujin fi zati yadihi ko nisa'u quraishin ahanahu ala waladin ahanahu ba ce ahanahunna ba aka ce ahanahu to a sai a tashi fi kasratin da gairi aƙilati ana bayani yadda ya dace a kawo na'ati idan ana so a sufanta mata masu yawa idan ba aƙilai ba ne ga yadda ya dace idan kuma aƙilai ne ga yadda ya dace fi kasratin sai mu tashi fi kasratin wato baiti na ɗari biyar da hamsin da bakwai ko to alhamdulillah na'am tambaya ce bismillah fi fi fi fihi ai shi yana ishba'i ya ishba'i ne a wajen na cikin suratul furqani ko wa fihi ruhana ya yi ishba'i ne a wajen to wannan shine aka ce kaɗan mafi yawa in ya zo bayan harfin ne to a yi hitilafi shi ya fi yawa kama a ce fihi shi ne ya fi yawa fiye da cewa fihi to sako wannan da yake tambaya cewa waye littafin da ake kira shamsiyatul ihwan malamai da yawa sun tabbatar da cewa wanda ya yi littafin wato shehu muhammad bello ne so sai kuma yake cewa a me wannan baitocin yana so a masa bayani fabda mu awwiza mu basmila bil fatiha wa baqihi musalsala wa haka da zikru salatul fatihi mimman ratin jami'aha ya rabi wato cewa idan za ka yi ka fara da faɗin auzubillahi na shaidanin jim da bismillah da fatiha sannan kuma sai ka haɗu a kan tsarin da aka faɗa na wuride hakanan misali ana in an gama kamar zikirin juma'a ana ambatan salatul fatiha ko da sau ɗaya ne a gaba ɗaya to shi ne ma'anar baita to haka za zikiru salatul fati bi marati jami'a haya rabi sai kuma yake tambaya ma kuma na sai salatul isha wala yaskur hatta kana fi safi lizuhur ne hukuncin wanda ya manci sallar isha bai tuna ba har sai da ya shiga sahu za a yi sallar azhar halakar isha faqat amma as-subhi wa zuhuri zai rama ishan ne kadai ko ko tare da asuba da azhar ai ai anan a ita azhar din lalle asuba da ya riga yayi ta wannan ta zarci ba magana cewa ya rama ta amma in ya rama isha din in azhar din nan zai rama ta azhar din har ya ita ya tuna ya rama isha din ya zamo da ta tsere masa ya zamo azhar din wakacin ta yana nan bai fita ba ai ana bukata ya rama shine wato a tartibi tare da harira tartibu yasirul fawaiti ma alharirati tartibin yasirul fawaiti tare da mai wakaci shi ma wajibi ne yawa amma ita asuba a sannan kaga ai ta riga ta wakacin ta ya fita ba harira bace balle a ce sai ya jera amma ita wa to dole ya fara yin ta sannan yi azhar din shi yasa ko yi azahar din ya rama ishar ana bukatar sai sake azahar matakar da lokacin azahar din bai fita ba to Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu aiki da ilimi ya hore mana aiki da ilimi dukkan abin da zai ta mana da hankali Allah ya maganta da abin da zai zama taimako ne ga musulunci Allah ya hore da abin da zai zama tawaya ce ga musulunci to Allah ya kawar da shi daga gare mu Allah ya tabbata musulmi da musulunci Allah ya gafarta wanda aka rasa gaba daya Allah ya sare mana dukkan lamura fi da mu daga dukkan kunshi ya ba dukkan marasa lafiya lafiya wanda suka gabata gaba daya Allah ya gafarta musu makaranta fatiha daya da salatul fatiha uku